الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد ان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومنا 20 ga watan biyu watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1445 wanda ya zo daidai da biyar ga watan tara a gregorian kalanda 2023 wannan shine kasa ɗinmu na 92 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwajiz fi fiqihi sunnati wal kitabil aziz na doktor al'allama abdulazim albadawi allahu yarhamuhu idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun kammala da babi da ke magana a kan sujudu shukur yau kuma za mu tashi a sujudu sahawi ko? o sujudu shukur ne za mu shiga? wancan satin mukaddima muka yi akan babin ko? ta na ɗauka mun gama da babin da ke babin bahi da yawa to shi kenan to za mu tashi a kan sujudu shukur wato sujjadar godiya ga Allah idan ba a manta ba satin da ya gabata mun yi doguwar muƙaddima a kan ɗan adam ya zamanto mutum mai godiya an gane magana da kyau ko akwai ma annabin da Allah maɗaukakin sarki ya siffanta shi cewa innahu kana abdan shakura bawa ne mai yawan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wato kenan siffa ce ta mutumin kirki siffa ce ta kai musulmin arziki ne ya zamto kana yawan gode wa Allah akan ni'imar da ya maka da kuma abubuwan da ya maka waɗanda ba za su ƙididdigu ba ba za su ƙirgu ba shi yasa ya ce waɗanda duk suka canja ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala da butulci baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar sai ce me jahannama yaslaunaha fa bi'sal qarar Allah ya ce kaga waɗanda suka canja ni'imar Allah suka canja ni'imar da Allah ya yi musu maimakon su ɗauke ta abin yabawa abin godiya abin su jinjina wa Allah su yaba mishi su gode mishi amma sai suka canja da butulci wa hallu qaumahum daral bawar Allah ce suka sauke mutanensu a gidan bala'i albawaru bi ma'ana alhalaku wal bala'u suka sauke mutanensu a gidan masifa gidan bala'i ma'ana furucinsu da maganganunsu da yanayinsu baya nuna suna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce jahannama ya sulaunaha to kaga waɗannan mutanen ba abin da ya cancanta in sadar da su da ita in ba wutar jahannama ba fa bi'sal qararu Allah ya ce tir Allah wadare da matabbata idan ta zama wutar jahannama an gane magana da kyau ko idan ya zama wutar jahannama ita ce makoma Allah ya ce Allah wadaran wannan saboda haka wannan ta sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ainihin wato sunanta mana idan aka zo maka da wani labari mai daɗi to ana buƙatar ka faɗi sajidan shakiran lillahi tabaraka wa ta'ala kana mai sujuda kuma kana mai godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a kan wannan ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya ya ni'imta ka da ita ko an buga ma waya an ce wani an baka kujera hajji kawai sai aga kayi sujuda an gane ko kuma an buga ma waya an ce bai ko da ka tura to ya ce ya bayar na fata fahimta sai ka faɗi su ka yi sujuda ma'ana dai duk wani labari mai daɗi da ya zo maka wata bushara mai daɗi da ta zo maka to ana buƙatar ka faɗi ka yi menene sujjada ga Allah subhanahu wa ta'ala an gane magana da kyau ko malam yace yustahabbu liman waradat alaihi ni'matun mustahabbi ne sunna ne ga duk wanda wata ni'ima ta gangaro zuwa gare shi au dufi'at anhu niqima ko aka tunkuɗe masa wata azaba wani ne ya ƙarar ka wala Allah ba akan haƙƙinka ba ko ba akan ka zalunce shi ba kawai don ya ci mutuncinka sai aka buga ma waya aka ce ai alƙali ya kori ƙarar ya ce ba ta da wani amfani sai ka faɗi kai sujuda saboda Allah ya tunkuɗe ma wani mai wata masifa ko wani bala'i ina fata an fahimci magana ka je asibiti aka ɗauki jininka za a yi gwaje-gwaje ba ka da lafiya sai da likita ya gama ya fito ya ce to assalamu alaikum alaikum assalam ka gode wa Allah ba abin da yake damunka kawai yunwa ce kawai ta ɗan abin nan a je a samu abinci mai ɗan rai da lafiya a jibga ba ka da eh sai ka faɗi kai sujuda ga Allah subhanahu wata'ala kana godiya domin Allah ya tunkuɗe ma wata masifa maimakon a zo a ce ciwon hanta ya buge ka ko suga ya buge ka ko koda ko zuciya ina fata an gane sai ka ji result ya zo ba wata matsala to sai ka faɗi kai sujuda dan gode wa Allah saboda Allah ya tunkuɗe ma wani bala'i so don haka ba wai sai labarin ni'ima ba a'a ko da labarin wani abu na masifa Allah ya tare bai faru ba ya tinkare ka Allah ya kawar da shi shikenan sai ka faɗi kai sujuda don godewa Allah an gane aw bushira bima yasurruhu ko kuma ya zamanto an maka albishir da wani abun farin ciki abin da zai kwantar ma da hankali abin da zai maka daɗi an gane magana da kyau ku ba irin albishir ɗin munafukai ba da Allah yake cewa bashirul munafiqina bi anna lahum azaban alima ka yi wa munafukai albishir cewa suna da azaba mai raɗaɗi tattare da su to ba irin wannan albishir ɗin ba a waccar albishir ɗin da Allah ya yi wa ‘yan aljanna ya ce bushara kumul yauma jannatin tajiri min tahti hal anharu albishir ɗinku yau za ku samu aljanna wanda ƙoramu ke gudana a menene a cikinta ko a ƙarƙashinta an gane ko to idan ka ji an maka wani albishir da cewa wani abun farin ciki ya same ka da za ka karanta wato isar ka abu dan maliku da ka ji wato daɗin a zo maka da albishir lokacin da ayoyin da Allah ya saukar da ayoyin da suke nuna an karɓi tuban su ka abu dan maliku to ka san sahabbai ga tsoron Allah ga biyayya ga Allah sai dai ba su da kuɗi ka abu dan malik ya ji daɗin abin da aka zo aka yi mar albishir da cewa Allah ya yafe musu kai ba shi ba ma wa ala thalathatil ladina khulifu har da waɗannan mutum uku da suka kauce suka isubi manzon Allah ya yi hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum har sanda ƙasa ta musu kunci duk da faɗin ta da suka ji kamar a cikin kuratan du suke ransu da kansu sanda suka ji ta musu kunci ta musu nauyi a ƙirjinsu saboda tsabar bala'in da suka shiga saboda hatta matansu sanda aka ce su bar gidajen kawai aka kori matan suka koma gidajen iyayensu aka ce duk madina kar kowa ya ƙara musu magana mutum zai je shago zai sai abu wallahi malam sai dai ya ajiye kuɗin ya ɗauka amma ya ce nawa nawa ma a ce masa kaza kaza ba wanda zai kula shi saboda sun saba manzan Allah to amma sai suka mika lamarinsu ga Allah suka dinga tasbihi suna salati suna salar da ubangiji to sai ga ayoyi sun zo cewa an yafe musu to ka'abu yana gida yace tsabar fa bala'i yayi bala'i jama'a ka'abu ga ɗaki amma saman ɗaki yake kwana kamar a ce nan ne ɗakin ka sai ka hau sama to ka ba a sama yake kwana jama'a tsabar ya rasa inda zai sa kan shi saboda annabi ya fusata daga abin da suka yi ya yi fushi da su to wannan dalili ta sa mai ne akwai ma'ikin da ya faɗi ka gan shi ne na ga dai wani anan dai jirin ne to mu bai shi a haka a bai shi a haka ko to a wannan dalilin ya sa abu ya koma ya ma bar kwana a cikin ɗaki ya koma saman ɗaki yana kwana don haka wannan mai kawo masa albishir ɗin da ya zo ya kwala markira daga kofar gida ya ce albishirinka ya ka'abu ya ce bai san lokacin da ya durko ba ya durko daga sama ya ce yau dai Allah ya sauke ayoyi duk an yafe mu ka'abu da ya rasa me zai ba wannan mutumin na albishir aka ce rigar jikinsa ya cire ya saka mishi kuma ba shi da wata fa wallahi tsabar farin ciki mana ya faɗi ya sujuda ya cire rigar shi ya saka mar sannan ya tafi neman ta aro kuma wanda zai tafi gurin annabi da ita an gane maganar da kyau ko so haka ake bukata in wani labari ya zo ma mai daɗi wanda ya baka labarin kai masa alheri sannan ka fadi kai sujuda ga Allah subhanahu wa ta'ala to haka idan aka tunkuɗe ma wata masifa an gane ko an ya khirra sajidan malam abdulazim albadawi ya ce idan ɗayan ukun nan suka same ka a kaji labarin wata ni'ima da allah ya ma ko kaji labarin an tunkuɗe ma wata masifa ko kuma aka baka labarin wani abin farin ciki ya ce to ka faɗi kai sujuda ga allah iqtida an bin nabi sallallahu alaihi wasallama idan kai hakan kayi koyi da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama to me dalilin mu akan haka to ga hadisi عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو يسر به خر ساجدا شاكرا لله تبارك وتعالى daga abi bakarata yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana idza atahu amrun yasurruhu idan labari ya zo manzon Allah wanda ke faranta mishi rai wanda ya sa shi farin ciki ya ji daɗi aw yasurru bihi ko yusarru bihi wanda ake da farin ciki akan labarin ko bambance yasurruhu ko yusarru bihi yasurruhu abin wala Allah shi kadai ya shafa yusarru bihi abin ya shafa al'ummarsa ne gaba daya duk wanda ya ji labarin abin zai yi wa al'ummar annabi farin ciki da faruwar haka ai akwai labarin da zai zo wanda kai kadai ya shafa daɗin haka ne ko ba haka ba akwai kuma labarin da zai zo wanda ya shafi duk al'ummar musulmi daɗi su ji daɗi an gane magana da kyau ko to in irin wannan labarin ya zo wanda shi kadai ya shafa farin cikin ko kuma a'a ya shafi duka al'ummar musulmi ne harra annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya faɗi sajidan yana mai sujuda shakiran lillahi tabaraka wa ta'ala yana mai gode wa Allah mai girma da ɗaukaka mai albarka da ɗaukaka to malamai suka ce cewa harra harra shine bi ma'ana ya faɗi kamar yadda yake faɗa akan magana annabi Sulaiman falamma harra tabayyanat aljinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil azabil muhim falamma harra lokacin da ya faɗi to abinda ake nufi da wannan wato ana faɗa ne ibara ce da take nuna gaggawar faɗuwarka wato labarin yana zuwa maka to karka tsaya wata-wata kawai ka faɗi kai duda sannan lafazin harra yana nuna ba dole sai ka zaɓi ina za ka faɗi kai duda ba yasa muka ce wannan sujudu shukur ɗin eh تجري عليها أحكام سجود التلاوة dus hukunce-hukuncen da muka ambata akan sujudar menene tilawa to suna gudana akan wannan sujudar shi yasa malam bai tsawaita ba kawai yayi babin gajere hadisi kwaya ɗaya tak ya kawo akan babu don ya nuna ma duk matsalolin da suka shafi babun da muka wuce na sujudu tilawa to ya shafi me ya shafi wannan wannan sujudu shukur din da haka mun faɗa mun ce sujudu tilawa ba sai ka kalli ina ba alƙibla to haka sujudu shukur mun faɗa cewa sujudu tilawa ba sai kana da mai ba alwala to haka sujudu shukur ba sai kana da mai ba a sai kana da alwala ba mun faɗa cewa sujudu tilawa ba sai ka karanta wani abu na musamman ba ko amma akwai addu'o'i da suka nuna ana karantawa to irin wannan addu'ar wanda mun samu wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mafarki yana karatun alƙur'ani ko to sai bari zan yi wani gwaji ne yanzu nan in ka bude shafin baya ban yarda ba duk wanda ya bude shafin baya ban yarda da shi ba ni ma ba zan buɗe ba a samun za mu yi wa kanmu da ni da ku gaba ɗaya ya daga kuka wurja wurja ne kam wa an girgiza tsera a buta ina fata an fahimta akwai wani sahabi da ya mafarki ya mafarki yana karatun alkur'ani sai ya iso gurin sujuda sai ya faɗi ya sujuda sai bishiyar da yake karatu a karkashinta ita ma ta faɗi ta menene sai ya ji tana faɗin wasu kalmomi na addu'a a cikin sujuda sai ya zo ya gaya manzan Allah wata rana annabi ya zo yana karatun alkur'ani sai ya iso gurin sujuda ko da ya iso gurin sujudar sai ya faɗi ya sujuda sai ya ji annabi yana karanta irin wannan addu'ar da ya bahi labari cewa ya ji bishiya tana karantawa a sujudu tilawa kun tuna wanda addu'a ne eh aha so a ba ita bane ni yanda daga kana da kwamfuta na dauka ma eh waye ne zai faɗa mana wanda addu'a ne Allahumma atut anni biha wizran jazakallahu khairan aha malam yusuf na dauka na dauka ka abin nan Allah ya albarka ka yi kokari malam yusuf ya faɗi bangaren addu'a farkonta tunda ya faɗa bari mu faɗe ta Allahumma hatut anni biha wizran sai me to ba ga irin ta ba a haba wani ya ce wai surfi yake shafi ya saba wadda waktub li biha ajran jazakallahu khairan ka kusa fa wallahi malam yusuf wallahi kai kokari fa allahumma hatut anni biha wizran waktub li biha ajran sai me akwai sauran abubuwa guda biyu Allah ka yayefe min zunubi da wannan sujudar da nai ka rubuta min lada da ita sai me an ƙi a ƙara sadin eh to kaga shine amfanin ka dinga dan muraja'a ko da ranar karatu kafin a zo sai ka ɗauki littafi sai ka ɗan buɗe ka lalle ka ga me aka yi wancan satin ka dan tuttuno da maganganun da aka yi to in ka zo ko tambaya aka jefo to kana da dan bakin da zaka dan bada amsa amma ka zo ka baza min kunnuwa in gama jawabi in tashi kai ma ka tashi wata ran in zo ina ba wanda zai karasa yanzu tsakaninku da Allah la waje alhali indaka zukuran an ya ala abba ba duba kai ba ala abba shi ne karashin addu'ar yanzu kan ku duba a tun da karanta muku kowa ya buɗe baya ya duba eh baba ibrahim ya ce wai ba envelope aka kawo ba da envelope aka aka ce kowa in ya karanta za a miƙa masa da za a samu masu karantawa da yawa eh to ala ayyi halin a dinga da Allah raja'a eh Allahumma hatut anni biha wizran waktub li biha ajran waj'alha indaka dhukran waj'alha li indaka dhukran wato Allah ka kankare min zunubi da ita ka rubuta min lada da ita kuma kamar yamin da ita ta zama wata taskar alheri a gobe kiyama a gurinka idan na je zan same ta ina fata an gane to irin wannan addu'ar idan ka ga dama in ka zo sujudu shukur sai ka yi wannan addu'ar ita ma akwai sauran addu'o'i kusan guda biyu kafin wannan amma wannan da ita tafi gajarta a cikin addu'o'in sauran guda biyun suna kamanceceniya da junansu an gane maganar da kyau ko Allah ya shiryar da mu don haka aka ce harra sajidan din nan shakiran lillahi tabaraka wa ta'ala yakan faɗi yana sujuda yana mai gode wa Allah subhanahu a ainihin wato wa ta'ala wa hukumu wa hukumuhu hukumu sujudi tilawa kaji ko sai malam ya ce hukunce hukuncen sujudu shukur sune hukunce hukuncen sujudu tilawa da haka sai ka koma ka ji hukunce hukuncen sujudu tilawa shi yasa muka ce ita sujudu tilawa ba sallah bace ba sallah bace mm sujjada ce don haka tunda sujjada ce dan kayi ta ba alwala baka da matsala ba sallah bace sallah ce ba a yin ta sai da menene sai da alwala an gane magana da kyau ko Allah ya shiryar da mu sujudu sahawi babi zai magana akan sujjadar rafkanuwa sujudu sahau babi zai magana akan sujjadar rabkanwa ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو في الصلاة وصح عنه أنه قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني مالا عبد العزيم البدوي الله يهدى مدشي أجنة الفردوسي yace sabata ya tabbata annan nabi sallallahu alaihi wasallama kana yashu fi sala annabi ya kasance yakan yi rafkanwa a sallah rafkanwa takan kama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda wannan yana nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba shi da wata siffa ta allantaka kamar yadda wasu suke danganta masa siffofin Allah ina fata kuna ganewa Allah shi kaɗai ne baya menene baya mantuwa wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka ba mai mantuwa bane haka Allah ya faɗa to kaga idan aka ce annabi baya mantuwa ya ɗauki siffar Allah ko bai ɗauka ba to wannan yana daga cikin dalilin da ya sa kuke ga kullum idan muka zo irin gaba irin wannan sai mun hantar da kanmu cewa kada mu kuskura mu dinga yarda da wasu abubuwan da bai halatta muna yarda muna jingina wa annabawa su ba baya halatta kamar a ce annabi ya san gaibi cewa annabi ya san gaibi wannan kuskure ne jama'a ba daidai ba ne domin gaibu siffa ce daga cikin siffofin waye siffofin Allah yasa ya ce alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan sai ce me illa man irtaba min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada sai ce li ya'lama an qad ablagu risalata rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulli shay'in adada Allah ya ce alimul ghaib Allah shine masanin gaibu fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan baya bayyana gaibinsa ga kowa illa man irtaba min rasulin sai fa idan ya so wani ya san wani abu daga cikin gaibinsa to sai ya bawa wani daga cikin manzanninsa wannan gaibin sai ya kawo mishi shine mala'iku na fata an fahimta to in ya ɗauko kuma wannan gaibin zai kawo wa wannan manzo shi kan shi bai san me ke tafa da shi ba sai idan ya zo ya gaya wa manzan nan sannan za a bayyana shi to daga lokacin kuma da aka bayyana shi wa manzo to ya tahi daga menene kuma ya tahi daga gaibu tun da dai wani ya sani bayan Allah to ya tahi daga mai daga gaibu shi yasa ya ce fa innahu yasluku min baini yadayhi zai sanya gaba ga wannan manzan da ya turo da wannan gaibin zai sanya wa min khalfihi kuma zai sanya ta bayan manzan da ya turo da gaibin rasadan wata katanga wani tsari na fata an fahimta wanda ba yadda za a yi wani ya fauci wannan gaibin ya santa kafin ta isa inda Allah yake so ta ta isa na fata kun fahimci magana misali ayoyi ai akan sauke su aya aya ko sura sura to idan mala'ika ya karbo mala'ika jibril ya karbo sura zai kawo manzan Allah malam idan ka ga faretin da ake yi barin baku misalin da za ku fahimta ba misalin ya wuce tunaninku amma barin faɗa muku ɗan kurkusa wanda za ku fahimta yanzu da Allah idan za a kawo kuɗi banki ya ake yi da escort da bindigogi haka ne ko ba haka ba da jiniya ana gudu ana ku kauce ba a san duk wani abu da zai tsaye da wannan motar wanda take cike da kuɗi a cikinta duk wata kariya da za a ba wa wannan kuɗin har ya isa banki to gwamnati da hukuma za ta ba shi har ya iso ba abin da zai same shi haka ne ko ba haka ba to da Allah kwatanta idan Allah zai turo wani abu wanda ya fi kuɗi muhimmanci ya fi komai kuma Allah ne zai turo kuma mala'iku ne masu bawa abin kariya har ya iso wani irin fareti da wani irin tsaro za a bashi rundunonin mala'iku da za kuma Allah khaira su ne waɗanda za su rako mala'ika jibrilu yana tsakiya ta gefensa na hagu ta dama ta gaba ta baya ana bahi tsaro ana fareti ana gudu malam za a kawo wa annabi musa ko annabi isa ko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada ta inda zaka gane haka sai Allah ya sake cewa liya'lamu liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim saboda Allah ya tabbatar ba wai dan ya sani ba dan ya san abin da ya turo kuma ya san inda za a kai ya san kuma su waye za su kai a'a don ya ƙara tabbatarwa ya ƙara sani ya ƙara haƙiƙan cewa an ƙada ablago risalati rabbihim cewa manzannin nan da aka turo su su kawo wa manzannin nan saƙo sun isar da saƙon nan lami lafiya ba abin da ya samu saƙon jama'a kun fahimci magana ko kuma a'a fasara ta koma kan manzannin cewa manzannin da aka turo wa saƙon in annabi musa ne in annabi isa ne in ma wanne ne daga cikin manzanni an kawo mar saƙon lafiya shi kuma ya isar da shi zuwa ga suwaye zuwa ga mutane shi ne liya alama an kada ablagu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim kaji ko Allah ya kewaye dangane da abin da ke tattare da su manzannin ina fata an fahimta yana sane da abin da ya aiko musu yana sane da suwa ya aiko yana sane da menene ya aiko wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla shay'in adada kuma Allah ya kididdige komai idan aya ce in harafi 500 take da hito ya san ayar da ya turo harafi 500 ne ba wanda ya sai cire harafi ko kwaya daya to wannan fa shine kariyar da aka bawa qur'ani aka bawa addinin musulunci ta kowace fuska to me kake tsammanin zai samu wannan addinin jama'a ba abin da zai same shi da haka in ka ga hayaniya a cikin addini to kai ka kawo ta amma ba a cikin addinin take ba idan ka ji matsala a addini to kai ne matsalar ba addinin ne matsalar ba na sha ba ku misali mutum sai zo ya ce wai shi an yi bayani bai gane ba a shi wannan abun bai fita ba wannan abun akwai matsala mm kai ne kake da matsala amma shi saƙon daidai yake kuma akan tsari yake kuma yadda aka ce a yin nan shine mafita ta da taka da ta kowa amma ga misali jama'a yanzu mutum idan ba shi da lafiya zazzabi ya kama shi ya dake shi na kusan sati guda ko kusan sati biyu daga baya Allah ya ba shi sauƙi kaɗan ya zama zai iya shan koda kunu ne da Allah idan aka samar kunun nan a baki da suga me yake ji a bakin ɗaci sai ji kunun ba daɗi haka ne ko ba haka ba yanzu wannan ɗacin a kunin yake ko a bakin shi a bakin shi ne da za a ɗebi wannan kunin a zuba a bakin da yake lafiyarsa kalau zaƙinsa zai fito ko ba zai fito ba zai fito ras ko to haka daga an ɗauki aya ko hadisi an saka a cikin ƙwaƙwalwa da take da damuwa to kamar ka ɗebi kunu ne da yake da zaƙi a zuba a bakin da yake da damuwa da haka ana saka ayar nan ko hadisin nan sai ya ji bata zauna ba sai ya ji bai gane ba sai ya ji abin ya ƙi fita haka dai ko ba haka ba kamar yadda mai kunun nan mara lafiyar nan in ya sha sai ya ji kunun ya gagara yin zaƙi da za a ɗauki ayar nan a saka a cikin ƙwaƙwalwa lafiyayya wanda ta san me take yi ma'anar abin zai fito ko ba zai fito ba kamar yadda za a ɗebi kunun nan a zuba a cikin baki lafiyayye zaƙinsa zai bayyana ko ba zai bayyana ba to haka al'amarin addinin musulunci yake daga kaji ka kasa fahimta kawai kai kake da matsala wallahi ka je ka nemi hanyar warware matsalar ka kawai amma in je ka lafiyar ta gau ana mima bayani za ka gane da izinin Allah za kuma ka fahimci haka al'amarin yake shi yasa za ka ga idan aka yi bayani aka yi bayani sai ka ji wani ya ce oke wato abin ya shiga kenan ya gane an gane magana da kyau ya gane abin ya ratsa shi Allah shi yadda mu so saboda haka a annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi mantuwa kuma ya faɗa kan cewa ni nakan yi mantuwa kuma ni ɗan adam ne kamar ku an sa kamatan sauna ina kan yi mantuwa kamar yadda kuke mantuwa fa idza nasitu fa dhakkiruni idan na manta ku tunatar da ni ina fata an fahimci magana yasa matsaloli da yawa sun faru da annabi dan Allah ya nuna wa mutane cewa annabi sallallahu alaihi wasallama innama huwa basharun yuha ilaihi shi ɗan adam ne kamar kowa bambancinsa da shauran 'yan adam shi annabi ne manzo kuma ana mar wahayi na? ware da gaske malam yusuf ya ce yanzu wannan magana inda za a faɗe ta wani guri wani da ƙyar zai sha a gurin sun dinga dukan shi kenan suna bol da shi a irin abin da ya faru a sokoto saboda jahilci wallahi dukanka za su yi sosai kuwa wallahi madam kuma ba wani abu ba ne ya jawo wannan jahilci da rahin karatu madam yasa wallahi wannan majalisi wallahi ku riƙe shi da kyau yana wayar da kai ka gane ina ka dosa a rayuwarka da addininka duk rayuwar da babu ilimi a cikinta ba karatu ba zuwa majalisi a cikinta na rantse da Allah ta akuyar gidanku ta fi muhimmanci rayuwar sama da taka kai don ita akuya ba ta da azaba ba ta da wutar jahannama kawai kunu turaba za a ce idan kiyama ta tashi ba shi kenan ba amma kai da kake da matsala a lahira ai ka kai ya kamata a ce ka zage kana neman yadda za ka yi kawa abin nan ɗazu nake ganin wani bidiyo kilif na a Dr. Muhammad sani birnin kudu muhammad sani ne ko abubakar dr abubakar muhammadu sani birnin kudu ko yana magana ya ce wallahi tallahi fa dole mutane su tsaya su nemi ilimin addini fa ya ce ba wai maganan ya kamata ba dolen ka ne kawai ya ce ba a hana ka kaje kai karatu kaje kai kasuwanci duk ba a hana ka ba ya ce amma ka tabbatar yadda za ka yi ka haɗu da allah wallahi ka sani yadda za ka bauta wa Allah wallahi ka yi ƙoƙari ka san wannan karka yadda ka bar duniya baka sanya za ka bauta wa Allah karka yadda yanzu sujjidar rafkanuwa za mu zo mu shiga jama'a wannan babin sallah ne kaɗai kuma shi ma babin babi guda ɗaya ne amma ina mai rantsuwa muku da Allah kafin mu gama babin nan za ku sha mamaki saboda ba zan ce cakwakiya ba wato sarƙaƙiyar da ke cikin babin idan ba nutsuwa kai ba wallahi ba za ka gane ina aka dosa ba saboda yana da alaka da rafkanuwa me za ka manta kai sujudul sujjadar qabli me za ka manta kai sujjadar ba'adi kai me ma wanda ba a mar sujjadar me ma wanda in an mara sujudar ma sallar ta ɓaci shi za mu zo mu shiga yanzu nan so irin waɗannan al-ma'lumi min addini bi darura abubuwan da ya zama dolanka a matsayinka na musulmi ka sani wallahi dole ka zage fa ka san su fa yanzu malamai suka ce akwai gurare kusan guda shida ko bakwai da ake sujjadar kabili bari faɗa muku ko da guda biyu daga ciki ko uku kafin mu zo cikin karatu suka ce duk inda aka samu wato naqsun muhaqqaqun rage tabbatacce ka tabbatar ka rage wani abu a sallah to za ka yi sujjadar menene za ka yi sujjadar kabili to haka kuma idan ka samu nakasun mashkukun ragi wanda akwai shakka a cikinsa lalle ka yi ragi amma kana shakka ragin ne ko ba ragin ba ka yin ko ba ka yi ba to shi ma za ka yi sujjadar menene za ka yi sujjadar kabuli kaga da muhaqqaqun da mashkukun duka akwai sujjada ka san da wannan ko kuma na uku suka ce a samu naqsun muhakkakun wa ziyadatun mashkuka kai nakasi ka rage wani abu a sallah tabbas kana da yaƙini amma kuma ka samu ƙari amma ƙarin kana da shakka a kansa nan ma suka ce za ka yi menene za ka yi ƙabili to haka suka kawo har kusan guda bakwai suka yi bayani a kansu ba a duk kuma suka ce abu biyu ne yake sa a yi ta shine ziyadatun muhaqqaqa wa naqsun abin wa ziyaratun mashkuka ƙarin da ka tabbatar ya faru to shine za a yi mar ba a za a yi masa haka ƙarin da kake da menene shakka a kansa shi ma menene za a yi masa ba a za a yi masa to akwai kuma wasu abubuwa da guda takwas wanda suka lissafo wanda duk idan muka zo karatu za ku ji su wanda suka ce waɗannan abubuwan ana musu sujjada misali mutum sai ya manta bai yi zaman tahiya ba ko kuma bai yi tahiyar ba na fata an fahimta akwai sujjada a nan wannan abubuwa ne guda takwas su ma babinsu daban to akwai kuma abubuwan da su kuma sai sun kai wani adadi sannan kai musu sujada misali kabbara amma banda kabbara harama kabbara harama kan ita in ka manta ta to sallan ma babu ita gaba daya dan dama ita ce mabudin shigowa sallan to da me ma ka shiga to in har ka manta ta da me ka shigo sallan na fata an fahimta so ita in ka manta ta ma to sallar ma ba a fara ta ba ma tukunna to amma kana cikin sallah sai ka manta da kabbara ɗaya ko kabbarar tafiya ruku'u ko kabbarar ɗagowa ko kabbarar tafiya sujjada ko kabbarar ɗagowa sai ka manta ɗaya suka ce in dai iya ɗayar ka manta babu sujjada a kanka amma idan ka ƙara ya zama nawa biyu to suka ce nan kuma akwai sujjada sannan a tsarin sujudu sahau suka ce an firin jayar da ɓangaren ƙabili akan ɓangaren menene ba'adi yasa akwai abin da zai iya faruwa na ba'adi ne amma ƙabali tana iya warware shi asalinsa sujjadar ba'adi ya kamata a yi yanzu ba mun ce idan mutum ya samu wato ziyada zai yi sujadar menene ba'adi ba sujadar ba'adi ba ana yin ta ne bayan an sallame ba to da ka tashi kuma sai ka yi abin da kafin kai sujadar ba'adin sai kuma ka yi abin da kabilice ta kama ka wa manna ƙasa wa zada kaga kayi na ƙasa kuma kayi menene asali ba a ya kamata kai amma wacce sujada za ka yi kabul za ka yi don ita ne kaɗai za ta yi warware ma wannan to ire-iren waɗannan abubuwa jama'a wannan ababi ne guda ɗaya daga cikin babukan sallah a ce kana zaune ba ruwanka kawai hira da taɗi da danne-dannen waya da waye kai shine aikinka irin waɗannan lungunan ba ruwanka ma da su baka san ma me ake a cikinsu ba to wannan wallahi akwai matsala jama'a saboda haka dole ne mutum ya mai da hankali ya dinga kula da irin waɗannan abubuwa Allah shirye da mu don haka a yake cewa ni nakan yi mantuwa don haka in na manta a ku dinga tunatar da ni karanta littafin irwa'ul ghalil fi takhrij ahadith manaris sabil sai malam yace wa qad shara'a li ummatihi fi dhalika ahkaman nulakhisuha fi ma yali annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta wa al'ummarsa hukunce hukuncen sujudus sahw ya ce za mu yi talhisi za mu yi tankaɗe da reraya a kan wannan babi na sujudu sahawi cikin abin da zai zo za ku ji shi yanzu awwalan na farko ya ce idan kama min raka'atai fariza idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi daga raka'o'i guda biyu na farilla ai idza taraka tashahhudul awwal annabi yake yin sujuda idan ya bar tafiyar menene ne tafiyan farko ya yi rakawai guda biyu maimakon ya zauna ya tahiya sai ya sai ya miƙe to za mu zo kuma mu ji akwai waɗanda suke cewa idan baka gama miƙewa ba ka dawo akwai wanda suke ganin cewa idan ka ko ka gama miƙewa ma kana iya dawowa za mu zo mu ji wanne ne sahihi a ciki domin malam ya kawo wani hadisi da yake da alaka da wannan kuma sai yi wani sharhi a ƙasa za mu zo yanzu nan wala Allah za mu karanta da ku inda lokaci ya kai mu an abdullahi bin buhainata annahu qala صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم أنجونا yake cewa daga ainihin wato abdullahi dan buhaina cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya mana sallah rakawa'i guda biyu daga cikin ɓangaren sallolin farillai ma'ana ko a zahar ko la'asar za mu zo mu ji wacce sallah ce dan hadisin ya zo da ruwayoyi daban-daban sun maƙama falam ya jilis to da ya raka'a biyu maimakon ya ainihin wato menene zauna sai ya miƙe faƙaman nasu ma'ahu to ka san wani lokaci wani abu yana faruwa sai liman ya manta sai duk masallacin su manta da mantuwar liman su ma an gane maganar da ke ku daga liman ɗin da mamu kowa ya manta sai an miƙe sai mutane su ta nazarce-nazarce a cikin zukatansu wani ya ce kai an ya zama ba zama ko ya kamata a yi ba wani ya ce kai tafi ya kamata a yi kowa da ya shiga wani yanayi ko to haka ne ta faru a nan annabi da ya miƙe maimakon zai zauna su ma sai suka miƙe suka biyo shi faƙaman nasu ma'abu falamma qada salatahu abdullahi dan buhaina ya ce da annabi ya idar da sallah wa nazarna taslimahu muka saurara mu ji annabi ya sallame kabbara annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya menene kabbara qabla taslimi kafin ya menene ya sallame to kun ga yanzu gaba ɗaya ta hiyar ba a mai ba ba a kawo ta ba ban gane ko kun gane ba to a nan ne malamai suka ce in aka yi wa mutum tambihi sai ya dawo ya me ya zauna ya yi tahiyar sannan ya me ya miƙe ya cika to sauran rakawa'i to ba wata tahiya ba wata sujada a kan shi saboda asalin hadisin ya nuna annabi ya yi sujudan ne sakamakon kwata-kwata tahiyar ba a yi ta ba ban gane ko kun fahimce ni ba an gane maganar da kyau ku shi yasa na ce muku babi ne wanda yake da sarkaɗiya amma ka yi tsam da ranka yasa aka ce alwajizu fi fiqihi sunnati mai takaita bayani cikin fiqihu amma na hadisai na sunnar manzon Allah shi yasa zaka ji abin da ka shekara goma ko ashirin a kai yau sai mu dasa masa tayin bom mu daram kawai mun tada hi billahi lazi da hadisin manzon Allah cewa yadda da aka ginu ba haka magana take ba yanzu ga yadda asalin magana take amma da mun sani cewa in aka ce mutum ya yi rafkanuwa ko liman ya yi rafkanuwa to idan ya miƙe sai aka ce subhanallah sai ya dawo to wasu sai su jira sai an yi menene malamai da yawa sun tafi karkashin wannan hadisin cewa babu wannan sujuda dan abin da aka tunatar da hi ya dawo ya yi shi to a karkashin wannan ne kuma suke cewa dawowar ita kanta ya za ta zama idan ya yunkura zai tafi ne bai gama miƙewa ba sai aka yi tambihi to ya dawo din amma in ya riga ya gama menene miƙewa to kar ya dawo ya ci gaba da sallah in an gama sai a yi menene sai a kabli a zunna annan kun gane tun jiddan jiddan jiddan abu a hankali za a fahimci abubuwan in Allah ya bi yauwa wasu na kwatanta cewa idan gwiwarsa da hannayensa ba su rabu da ƙasa ba wasu kuma suna cewa ko da ya rabu da ƙasa matukar bai miƙe gadon bayansa ya tsaya sambil ba an gane maganar da kyau ko Allah ya shirye da mu to bari mu ji dai bari mu ji yace salla kabbara qabla qabla taslimi sai kabbara kafin ainihin abin nan kafin kafin kafin sallamewa fasada da sajada ta ne sujuda guda biyu wa huwa jalisun yana zaune thumma sallama sa'annan sai menene ya sallama to anan ne kuma malamai suka ce har ilau kuma ita sujada ta sahau idan an yi ta ba a yi mata menene tahiya ana gama ta sai a sallame ko da kwa ba a dici na fata an gane magana yawwa ko da ba a dici domin ai dama ita ba adi ana yin ta bayan an sallame daga asalin sallah ne to sai ka sake sujuda guda biyu to in ka ga zauna ba tahiya za ka yi ba kawai sallamewa za ka yi shine abin da ya tabbata a sunna wa anil mughirah bin shu'ba qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza qama ahadukum min ar-rak'atayn falam yastatimma qa'iman falyajlis فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو مجيرة إن شعوبة الله يحد أمره في أدنة الفردوس يتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ياتي إذا قام أحدكم من الركعتين idan ɗayan ku ya miƙe daga rakawai guda biyu maimakon ya zauna ya ta hiya sai ya me sai ya miƙe an gane maganar da kyau ko falam yastatimma qa'iman amma bai gama cika ya miƙe mai ba tsaye ba ya miƙe amma bai gama cika a tsaye ya miƙe ba fali ya jilis to ya dawo ya mai ya dawo ya zauna tunda bai gama mai ba shine maganar da muka yi ɗazu fa izastatamma qa'iman idan kuwa ya riga ya miƙe tar ya tsaya fala ya jilis kar ya dawo ya mai kar ya dawo ya zauna wa yasjud sajadatai sahau kawai abin da zai yi sai ya sujudodi na rafkanuwa na fata kun fahimci magana kaga wannan hadisin ma yana nuna abin da aka manta din ba a dawo aka yi shi ba ban gane ko kun fahimta ba domin ya ce idan bai riga ya gama mai ba miƙewa ba ya koma ya me ya zauna to cewa ya koma ya zauna sai ba a ce in ya sallame ya yi mai ba sujjada ba ba faɗi wannan ba wanda ita ne za ta zama ba a kenan ko sai aka ce idan ya riga kuma ya miƙe to kar ya me kar ya dawo kaji kenan bai yi mai ba tahiya ba na farko na fata kuna bi na da kyau to a nan kuma sai aka ce idan ya sallame ya yi sujudu sahau to wace irin kalar sujuda shine hadisin sama ya warware mana wace sujuda za a yi ita ce sujada qablal menene qablal salam ban gane ko kun fahimci bayanin mu qablal salam za a yi yawwa eh sai su dawo kuma su zauna eh da farko dai sun saba ba haka hadisin hadisan suka nuna ba malam yana magana akan cewa akwai limaman da sai sun gama miƙewa in aka yi musu tambihi maimakon su ci gaba yadda hadisan suka nuna sai kuma su me sai su dawo to kaga na farko dai ya saba wa yadda annabi ma yace ayi tukunna tunda an ce in ka gama miƙewa ka tsaya kawai eh mamu kuma suna rikitawa jazakumullahu khairan saboda wasu mamun ba su san wannan hukuncin ba to tun da bai sani ba ya ga yayi wa liman tambihi bai dawo ba yayi sai ya tananatawa eh wai yana so dole hai liman ya dawo alhalin shi kuma liman yana sanar da wannan ka'idar to an yi riga ya miƙe ba magana dawa ya ci gaba da sallahi kawai ya jefar da waccan tahiya in ya so in ya gama sai wannan sujuda din ina fata an gane na'am eh ka gani ko garin ma gaba ɗaya ta rikice ka gani ba karatu wallahi malam so don haka wallahi karatu da kake ganin sa ba karamin gata ba ne yauwa a dinga daurewa ana zuwa ana tabawa daidai gwargwado kuma ana fahimta ko abu ɗaya ka tahi da shi ka fahimta wallahi ka gode wa Allah yanzu dai ko wannan matsalar yau aka tahi cewa ka fahimta ashe haka abin yake ai an karu maimakon a ce baka zo ba ko kuma baka sanya abin yake ba don haka wa yasjud sajadatai as-sahw manzo Allah ya ce zai yi sujuda a sujudar ainihin wato sahau karanta littafin irwaul ghali al-imam Abu Dawud ya rawaito hadisin al-imam Ibn Majah to madalla to anan ga wani rubutu a can kasa masu littafi su duba can kasa program na can kasa kananan rubutu sai ce wa mimma yanbaghi tambihu yana daga cikin abin da ya dace mu faɗakar ilaihi zuwa gare shi أنه ليس في الحديث التفريق بين أن يكون إلى القيام أقرب فيقوم أو إلى الجلوس فيجلس idan kuka lura za ka ga wannan hadisin bai nuna mana kan cewa idan yana kusa da tsayuwa to ya karasa ya miƙe ba in yana kusa da zama ya koma ya mai ba ya zauna ba kun ga hadisin ai cewa yi izasta tamma qa'iman fala yajlis in har ya riga ya miƙe tsaye kar ya mi kar ya dawo ya zauna sannan izasta tamma qa'iman fala yajlis idan idan ya riga ya miƙe kar ya zauna haka kuma idan ya riga ya zauna kada ya mi kada ya miƙe to sai ya ce wannan hadisin ba yana nuna mana ka zaɓi ɗaya cikin ko kafi kusa da miƙewa ko kafi kusa da menene ba da zama ba wanda duk ya faru da kai magana ta ƙare in zama kai to karka tashi idan miƙewa kai kuma karka dawo me ka zauna ina fata an fahimci magana rabkanwa ta faru kawai sai a nemi yi mata sujuda bayan an idar da sallah an gane magana da ke ko yawwa wa inna ma kama huwa zahirun abin da yake a cikin wannan hadisi kamar yadda yake a fili fa in tazakkara qabla an yastawiya qa'iman falyajlis idan ya riga ya tuna tun kafin ya daidaito a me a tsaye to ya menene ya zauna in ya riga ya tuna tun kafin ya daidaita a tsaye wa in kana qariban min al-qiyam ko da ko yana dab da ya menene da ya miƙe shi ne tambihin da malam ya a ƙarƙashin wannan hadisin so a taƙaice dai ita sujudun rafkanuwa idan a wannan babin ne kawai idan mutum ya tsaya kar ya dawo kawai ya tabbatar cewa wannan matsalar ta riga ta faru da shi in kuwa har ya dawo ɗin ko kuma a'a ya yunkuri zai miƙe aka yi mar tambihi ko kuma wala Allah ya riga ma ya gama miƙewa sai ma mu suka gallabe shi sai ya dawo ya zauna to yanzu ai tahiyar an yi ta ko to a ka'ida ba za a yi menene ba sujjada ba wannan an samu wani kuskure na wannan miƙe wanda idan haka kawai sai ya abin tunda abin da za a bari wanda a kansa za a yi sujudar ba a bar shi ba na fata an gane magana Allah ya shirye da mu maganganu ne wanda sai ka dan nutsu zaka dinga fahimtar su insha Allahu ta'ala na ga an nuna min lokaci kuma zan dakata saboda nima ina da uzuri insha Allah a maimaita wannan magana na a ƙara fahimtar abin wato mu ɗauko daga farkon babi to ba damuwa babu laifi ai almakasudu dama alfaham babban manufar karantarwa shine jama'a su fahimta eh Allah ba mu ikon ganewa za za mu dakata anan kafin mu dakata ina so wannan magana ta higa karatu a na farko kamar yadda na faɗa satin da ya wuce cewa za mu nemi taimako gagarumi a yanzu nan insha Allah ta'ala wanda kamar yadda na fayyana muku akwai tsautsayin da ya samu da ɗaya daga cikin ma'aikatanmu na social media kuma za mu ɗan yi ƙara yin wani abu domin ganin cewa mun taimaka masa da fatan Allah ya ba mu ikon taimakawa gaba ɗaya abu na biyu akwai asibitin madina a wanda yake kusa da ainihin wato a madina ultra sound scanning center gombe gombe state wanda yake kusa da masallacin bolari wanda asibiti ne na ido na alhaji awwalu allah ya saka masa da alkhairi sun saba kawo taimakon dubu goma goma kowanne wata yau ma ga wannan dubu goma sun kawo na wannan wata na august da ya gabata to a ƙarƙashin wannan wani abin farin ciki ɗazu yake gaya mun da kuma yanzu da na iso yake gaya mun wanda duka yana daga cikin alherin wato mutum idan yana da masana'anta ko yana wata harka ya dinga yin alheri zai ga alherin abun yana faɗa min ya ce an yi taron likitoci na idanu na duk gaba ɗaya ƙasar nan duk gaba ɗaya najeriya ya ce wallahi likitarsa ta asibitinsa ita ce ta zo na ɗaya wallahi mana ka duba duk najeriya fa manya-manyan likitoci na ido da profesoshi akan harkar ido su suka je suka yi musu intabiyu aka tattauna aka yi rubuce-rubuce aka zo aka yi recommending ɗinta aka tabbatar da cewa babu wacce ta wuce kowa sama da ita kuma a asibitinsa take to kaga wannan ai ba karamin ci gaba bane kuma ba ba abun mamaki bane ya zama haka domin irin wannan alkhairin da za a zo a yi shi ana harkar addini da shi ana taimakon harkar da'awa dukkan ku nan a ce Allah ya albarka ku ce amin haka ne ko ba haka ba to kaga irin wannan alheri zai dinga samun mutum idan yana irin wannan yasa kullum muna faɗawa masu masana'antu da masu guraren harkar kasuwa da wanda yake wata harka kar kai ta turo mana takardun addu'a kawai kana zazzara mana idanu uwa mazarin tsire muna da matsaloli na da'awa ga su nan kata-kata wanda muna neman ya zame mu warware su ka zo ka duba ka ga wannan irin abu za ka bayar kai ma na gudunmawa a zo a ambata harkar ka a gaya wa Allah ka ga aiki da gamawa mana saboda haka shi da kansa alajawalu yake ce mu wallahi ya san wannan abun ba wai tsabar iyawarsu ne da tsabar gogewarsu in ma akwai ta iyawar da gogewar to babban dai abin da yake jin ya kawo masa wannan nasara ne addu'o'in da ake masa a wannan guri to kaga wannan ma kuma wani babi ne na tauhidi cewa ka yadda duk kokarin ka wa ma ramaita id ramaita walakin laha rama ba kai jifa ba lokacin da kai jifa Allah ne ya jifa ma'ana duk kokarin ka ka jingina nasara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa man nasru illa min indillah ba wata nasara face daga gurin wa take zuwa daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala kuma yanzu haka a state gamman yanzu haka akwai kusan mutum dubu hudu da state gamman ta bashi wanda suke shan magani a asibitin shi wanda gwamnati ne take biyan waɗannan banda private da suke zuwa kusan mutum dubu hudu federal gamman ta bashi kusan mutum dubu wanda suna shan magani a gurinsa wanda federal take daukar ɗawainiya ya ce to alhamdulillah mana Allah yana, yana, yana dafa mana wallahi eh? ya ce kuma yanzu akwai wani babban likita da zai ke gaya min ya ce yanzu ya dawo gurinsa abin har ya ban mamaki dr manasa wanda yawanci in kace dr manasa kusan kowa san shi a garin nan ya ce wallahi yanzu yana abun nan yana gurin manya-manyan likitoci yanzu daga indiya da ina ne suna neman gurbin aiki a gurin saboda albarka da Allah ya saka a gurin kuma gurin gashi nan kusa da kai a nan bolari amma ka ji din najeriya likitan gurin ita ta zo na ɗaya jama'a in ba albarka ba manya-manyan jihohi a ƙasar nan nawa muke da su manya-manyan asibitoci nawa muke da su asibitin manya masu kuɗi wanda ma su bayan su masu kuɗi ne kuma ma'aikatan gwamnati ne suna da duk wata dama amma Allah bai ba su wani ɗaukakar ba sai Madina Allah ya bawa sannan kuma yusammuna ha yathrib lakinnaha madina sai annabi ya ce wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun wala Allah sanya sunan kadai yana daga cikin dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya ƙara wa gurin albarka domin an kira gurin madina yace yanzu haka akwai likitan su da suka tura yanzu haka yana aiki a madinatul munawwara ɗaya daga cikin likitocinsu ko auren fari bai yi ba an ɗauke shi a sakamakon ƙwarewarsa da gogewarsa su alhaji awwalu muna maka addu'a allah ya ƙara ɗaukaka allah ya ƙara daraja wannan asibiti muna addu'a allah ya ƙara masa daraja ya ƙara masa ɗaukaka ƙoƙarin da kake yi kuma muna addu'a allah ya saka ma da alkhairi domin ba ka mantawa duk wata sai ka kawo wannan kuɗi wanzu kusan shekara biyu ko uku muna ta bugawa tare da kai duk wata zaka kawo wannan kuɗi muna addu'a Allah ya saka ma da alheri Allah ya biya ka da aljanna kuma ina neman izinin kwamiti shi ma wannan kuɗin za mu saka shi cikin abin da za mu nema na taimako domin samar wa wannan bawan Allah a wani abu da za mu ƙara mar don muna so a cikin kwanakin nan ya mallaki yar mashin ɗin da zai ci gaba da 'yan ayyukansa insha na a kawo kilitin su ko to masha Allah kwamanda dama shi ne shugabanmu na social dama na media committee ya ce ya wakilce su cewa a saka shi a cikin wannan so don haka za a zagaya yanzu a nemi taimako yan uwa insha Allah ta'ala na ana zagayawa ko ok to masha Allah ha haba har ana kirgawa har an gama ni na dauka yanzu a fara to to sannan akwai wani abin alheri da wani ya kira ni kima a satin nan za a yi shi amma ba zan faɗa muku ba tukunna eh amma wallahi abin alheri ne abin alheri ne amma ba zan faɗi waye ba kuma ba zan faɗi meye ba wannan da gani sai kwamiti mu za mu tattauna zan gaya musu meye kuma za mu tsara yadda za a baza abin al'umma ta amfana da shi in Allah ya yarda ɗazun nan a jiya ne ya same ni a muka yi maganar da shi ya ce za a yi a cikin wannan satin da za mu shiga a ɗazu sai sake mun waya ya ce min lalle fa maganar nan tana nan daren malam insha Allah ta'ala satin da zamu shiga za a yi wannan abu so insha Allah zamu tattauna da kwamiti zamu sanar da ku da izinin Allah muna fata Allah sai ya zama wa al'ummar musulmi alheri baki daya abu na ƙarshe muna ƙara roƙon a saka ƙasar nan addu'a jama'a ƙasar nan tana buƙatar addu'o'i kuma addu'o'i ina faɗa ba wai na baki ba jama'a wallahi addu'o'i na baki da aiki da zuci saboda matsalolin suna buƙatar addu'o'i duk abin da za a yi da dabarbarun da za a yi da hikimomin da za a yi allah nan dai shi ne ƙwaya ɗaya tilo wanda wallahi zai warware duk wata matsala su duk hikima a yi hikima babu laifi a yi hikima ba laifi a dabara ba laifi a yi wayo ba laifi a zulle ta can amma a riƙe allah a riƙe allah a ji cewa ba mai yayewa sai allah shi kansa haka wani ɓangare ne na nasara a rage kwarmato a rage ihu a rage yarfe a rage maganganu a kan shugabanni a rage mu zargi kawunanmu da namu matsalolin mu gyara abin da za mu iya gyarawa take wanda sai a hankali mai ta addu'a muna ja baya muna gyarawa Allah wallashi har yanzu ba mu yi abin da Allah ya fushi da mu gaba ɗaya ba har yanzu Allah yana son mu har yanzu Allah yana kaunar mu har yanzu akwai masu kima a cikin mu waɗanda in suka daga hannu suka gaya Allah yana sauraron mu wallahi domin da Allah bai sauraron mu da yanzu ba wannan labarin ake ba da tuni ya jirkakar da duniyar gaba daya to da haka mu ƙara addu'a kuma mu ƙara zagewa Allah ka bamu yadda zamu yi Allah kuma ka buɗa mana Allah ka hana mu aikata aisha da ayyukan sabo ya Allah Allah ka yaye mana waɗannan masifu da muke ciki ya Allah duk abin da yake jawo mana rikirkicewar ƙasar nan da rikirkicewar al'amura Allah Allah Allah ka kame hannayenmu daga aikatawa Allah ka samu gama da duniya lafiya akwai harkokinmu na kasuwanci da muke so a ƙara saka ma addu'a to to bari a yi kira sallah sai mai addu'o'i insha Allah ta'ala Allah ya samu dace bismillah assalamu alaikum warahmatullahi